yawa an nau'u sani fil isnad al ali wan nazil nau'i na biyu cikin isnadi madaukaki da kuma wanda yayi kasa yace al isnad khususiyatu li hazihi hazihi al umma sanadi ke bantaccen abu ne ga wannan al umma wa sunnatun min sunan sunna ce daga cikin sunnoni a ce har yanzu yau annabi da shekara 1400 da wani abu da rasuwa amma ana da sanadi daga gare mu har zuwa gare shi wannan ke bantaccen abu ne ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wasu wanda suka gabata al'ummomin Yahudawa da nasaru ba su da sanadi a cikin ilminsu ya ce wa ɗalibu uluhi sunna neman sanadi maɗaukaki sunna ne wani zalika su tuhibbar rihilati fi shi yasa ake son bulaguro cikin ilimin hadisi shi yasa ga malaman hadisi daga sun ji inda ake samun wani mai ulul isna da suna gauga zuwa gare shi qala ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal Allah mishi rahama yake cewa dalabul isnad al-ali sunnatun amman salafa neman sanadi mai tsawo sunna ce ta magabata annau salis nau'i na uku fil mazidi fil asanid wanda yake cikin bayanin kararre cikin sanadi a cikin sanadi ne lahiyayye amintacce amma kuma a samu ziyada a cikin shi al mazidi fi muttasil al asanid wanda aka sani a ilimin musdala wa huwa an yazidu rawi fi isnadi hadisihi rajulan aw aksar wahaman minhu aw galatan shine marawaici cikin sanadi sai ya ƙara wani mutum ko kuma sama da mutum ɗaya ko biyu ko uku ta huskar kuskure ko galabi ba da gangan ba a cikin sanadin matsalan mutum biyar ne sai ya samu ya ƙara ɗaya sun zama shidda ta hanyar kuskure ko kuma ta hanyar ya yi galabi cikin gaugawa ba tare da ya fahimta ba wa ƙarsan na falhaɗibu fihi kitabun al-ma'ruf bi zalik al-imam al-khatib al-bagdadi ya rubuta littafi wanda yake sananne da wannan sunan al-khatib al-bagdadi shine ake cewa qalla fannin min fununil ilmi illa wal khatib fihi kitab da wuya zaka samu wani fanni na ilimi sai ka samu khatib yana da littafi a ciki cikin ilimin hadisi bayan shi ibnu nukta yake cewa kullu man ansafa alima anna ahlul hadisi iyalun ala kutubihi duk wanda ya adalci ya san cewa duk wanda suka zo bayan khatib malaman hadisi kawai yan gida ne ga khatib duk kowane fannin yayi rubutu kuma in yayi rubutun rubutun da babu wani wanda zai kama shi a cikin fannin Allah ya bashi wannan yana da alkifaya fi ilmin ruwaya annau'in rabi'u nau'i na hudu fi tadlisi cikin tadlisi wa huwa qisman kashi biyu ne tadlisul isnad wa tadlisu shuyukh kama marra akwai tadlisi na sanadi da tadlisi na malamai kamar yadda ya gabata annau'ul khamis nau'i na biyar fi taba'ud wafatir ru'awi an shaykhun wahidin cikin nisantar marwaita biyu rasuwar marawaita biyu daga malami guda wa fa'idatuhu fa'ida shi shine halawa usulutul isnad fil qulub dadin tsawon sanadi cikin zuciya tabaudu wafatur rawiyaini nisa tsakanin marawaita guda biyu daga malami guda kamar a ce wannan mai shekara rasuwa ya shekara shekara ta gomiya tara wannan ko ya rasu shekara ta gomi 150 kaga da kwai nisa tsakanin rasuwarsu amma kuma sun yi tarayya wajen ruwayan wajen wani malami wani malami guda me yasa yace sa san uwa amfanin wannan cikin ilimin hadisi saboda wannan da yi tsawon shekara kin wanda bayan rasuwar abokan shi da suka rawaita daga malamin sai da ya ƙara wata shekara 40 a wajen shi za a samu ulul isnad a wajen shi za a samu ulul isnad sama da sauran shi ma an fa an fannince shi an yi rubutu a kan shi a cikin ilimin hadisi kamar muqaddimat ibn salah alman halur rawi na ibn jama'a da taqayyid wal idan al hafiz al iraqi ya kawo misalan su a'a malamin da ya rasu kuma cikin ɗaliban da suka ruwaya daga gare shi masala to sai ya kasance wani ya yi tsawon kwana kamar yanzu ala sabil misali a ce kaga ga malam adam ya yi nisa shekarun da ahista ya kusa gangara in aka yi lissafi da shekarun to kuma a ce yanzu a nan karatun akwai wani ɗan shekara goma to in aka ce doguwar tafiya za a yi shi in ya rasu wannan ɗan shekara goma zai ƙara wata shekara arba'in yana tsawon kwana ko hamsin to kaga za a rika lissafa shi yana cikin wanda suke karatu wajen malam wani kuma abokin karatun shi ma malam wani ne wanda kuma ya kai shekara arba'in da rasuwa kenan kaga abin da ba a samu a wajen wancan wanda ya rasu shekara wajen hamsin ba shi a wajen shi za a samu na malamin wanda ya fito daga malamin nasu annau sadis nau'i na shidda fi ruwayatul aqrani ana al-aqran ruwaya sa'annu daga sa'annu وهم الأكفاء المتقاربون في السن والإسناد سوني madaidaita juna wanda suke kama kusa da kusa cikin shekaru da kuma sanadi wa huwa kismani kashi biyu ne ahaduhuma ɗayan su almudabbaj wa huwa an yarwi kullu wahidin min alqarinaini shine kowanne daga cikin abukai ya rawaito sa an sahibi daga abokin shi karwaya ta Aisha ana Abi Huraira kamar ruwaya Aisha daga Abi Huraira wa ruwa wa rawahuwa an Hashima ya rawaito daga gare ta wannan ai wani darasi ne muka yi wannan darasi kamar ba shi ma muka yi wannan darasin ruwaya Aisha daga Abi Huraira haka nan Abu Huraira daga Aisha sa'annu ne kaga duka sahabbai ne sa'annu ana nihin na wajen ɗabuka ta ilimin hadisi ba sa'annu na shekaru ba wasani na biyu ghairul mudabbaj wanda ba mudabbaj ko an yarwi ahaduhuma an sahibihi wa la yarwi al-akhar kenan in an ce mudabbaj wanda kai ka rawaita da gare ni na rawaita da gare ka kuma martaban mu daya amma in ni na rawaita da gare ka kai baka rawaita ba to wannan ba za a kira shi mudabbaj ba amma dai ruwayatul aqran duka suke kalkashi annau usabi na bakwai fi riwayatil abai anil abana cikin ruwaya uwaye daga diyansu walil khadibi fihi kitab khadibi yana da littafi guda ka kam kan wannan wanda uwaye ne amma daga diyansu suka yi ruwaya wanda wannan yake bayyana mana abin da yake bayyana mana shine si'a da yalwa ta ilimin hadisi wajen malamai da kwaɗayin karatu ala sabilin misal cikin su akwai Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal baban shi yayi karatu wajen shi ruwayatul aba'i anil abna ma'aihi ne ruwaya daga ɗiyan shi annau usamin nau'i na takwas kuma wanda yake hudda mana cewa babu girman kai cikin ilimin hadisi fi ruwayatul abna anil aba cikin ruwayar kuma ɗiya daga uwayensu li abi nasr al-wa'ili fi hadha an-naw' kitab abi nasr al-wa'ili cikin wannan nau'in yana da littafi guda shine wanda ya rasu shekara ta 444 malamin masar ne al-iban al-kubra da tarikh al-islam ya kawo tarihin shi to wanda zai kasance kamar su amr bin shu'aibu an abihi an jaddihi bahaz bin hakim an abihi an jaddihi kenan da ne yake ruwaya daga ma'aihin shi wannan yana da yawa annau tasi nau'i na tara fi man lam yarwi anhu illa wahidan wanda babu wanda ya rawaito daga gare shi sai mutum ɗaya kenan mi zan mu kira shi shine majhulul aini majhulul aini wanda ba wanda yo ruwaya daga gare shi sai mutum daya yace kila aka ce li muslimun fihi kitab al imam muslim yana da littafi kan wannan muslim dai sananne mai sahihi yana suna sunan shi al wuhudan al wuhudan an eh al wuhudan النوع العاشر نوع نقوم في رواية الأكابر عن الأصاغر تكي رواية من يادق قنانا annau ilhadi ashar ya gabata shi yasa bai ce komai ba kanshi fil an ana fi sanadi cikin an ana cikin isnadi a ce an an an fulan an fulan ba haddasana ba akhbarana ba ba akhbarani ba amma an fulan yace huwa sanadul ladzi yuqalu fihi fulanun an fulan shine sanadin da zai za a rika cewa fulanun daga wane daga wane wa qad taqaddama zikruhu ya gabata wanda wannan shine sharadin da ya bambanta sahih bukhari da sahih muslim al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala cikin sharadin shi bai amsar ruwaya an ana matukar ba ya samu zaka ga a cikin shi akwai an fulan an fulan to duk inda kaga an bukhari yana da tabbas akan wannan hadisin cewa mutumin ya shiyo daga gare shi yayi amfani da an ne bai ce na matsayin haddasana kin take duk an a cikin shi amma in dai an wanda ba ta da tabbas bukhari bai amfani da ita ba ka same ta ba a littafin shi duk in ka bibiya zaka ga cewa mutumin nan ya ji daga malamin alƙismu salis kashi na uku fi tahammulul hadisi wa turki na kalihi wa dabdihi shi yasa al-imamu muslim Allah mashi rahama cikin ruwayal an ana kacin yayi sahihi muslim yayi babbas muqaddima mai doguwa cikin muqaddima sahihi muslim kahin ya fara kawo hadisai ya kawo dogon bayani yana raddi ga ra'ayin bukhari da ali ibn al-madini duk da malaman shi ne amma suka saba a wannan yake amma ya kausasa halshi akan wannan da cewa babu hujja akan cewa ruwaya an ana ba a amfani da ita ya kawo hujjar shi da dalilan shi da abin gakin shi ibn rushaid al-fihri yayi littafi shi ma wanda ya kai kamar wannan girma yayi al-muhakama bainal bukhari bainal imamain al-bukhari aw muslim fi qubul al-anana yabi abin gakin yayi abin nan hukunci tsakanin alƙalanci tsakanin bukhari da muslim sabanin da suka kan amsar ruwaya ta anana yabi ta ɗaya bayan ɗaya shi ma kuma ya zuba ilimi cikin littafin wal kalamu fihi sittatu anwa' ya ce fi tahammulul hadisi wa turki na kalihi wa dabi cikin daukan ilimin hadisi da hanyar bada shi da kuma hardace shi da ruwaya shi da abin da ya sadu da wannan wal kalamu fihi sittatu anwa magana akan shi kashi guda shidda ne al nau'ul awwal nau'i na farko fi ahliyatu ta'ammul wanda ya dace ya cancanci ya dauki ilimi yasihu tahammulu qabla al-islam ya inganta mutum ya dauki ilimi kahin ma ya musulunta koda yana matsayin kahuri wa qabla al-bulugi hakanan kahin ya balaga yana iya dauka amsa ba badawa ba wa mana asani qaumun wasu sun hana nabiyin cewa he mutun ya balaga wa akhdau amma sun yi kuskure littifaqin nasu ala qabulihi riwayat al-hasan wal husain dan mutane sun yi malaman hadisi sun yi ittifaqi kan amsar ruwaya hasan da husaini da ibnu abbas Allah ya rada su dukka fukahin su balaga ma annabiyar rasu kuma da kai hadisan su da dama ana aiki da su kenan kaga ba za a ce ba sai wanda ya balaga ake amsa annau usani nau'i na biyu fi turuki tahammulul hadisi cikin hanyoyin daukan ilimin hadisi wa hiya samaniya hanyoyin daukan ilimin hadisi guda takwas ne ba'dhuha bil ittifaq wasun su an yi ittifaqi wa ba'dhuha bil itilaf wasun su kuma an yi sabani haka malamai suke galibi cikin duwan da suke rubutu cikin ilimin mustalahul hadis to a ƙarshe suna kawo turuki tahammulul hadis wal ada hanyoyi guda takwas wanda a cikin at-taqrib wa taysir ma mun yi karatun su a ɗariƙul awwal hanya ta farko a sama'u min labzi shekhi shine mutum ya ji daga lafazin malami yana karantawa kana sauraro kamar yadda muke haka sawa'un kana imla'an auta hadisan duk ɗaya ne imla'i yake muku kuna rubuta ko kuma sauraron ne kawai wa sawa'un kana min hibzi au kitabi duk ɗaya ne littafi haka ya rike yake baku ko da har da shi yake baku wa huwa arfa'u duruka inda jumhur inda jamahir ita ce mafi ɗaukakar hanya a wajen malamai a wajen malamai masu yawa a ce shi yana karantawa ko kuna ji wannan ita ce hanya ta farko ita ce mafi ƙarhi ita ce za a yi amfani da haddasana da ita akhbarana qala al-khatib khatib yake cewa arfa'ul ibarat fi zalika mafi daukakar ibara cikin al-kifaya fi ilmi riwaya khatib yake faɗa haka safa ta abin nan 284 ya ce mafi ɗaukakar ibara a cikin wannan kalmomin da aka kai an wannan shi ya ce sami'itu kamar ka ce sami'tu fulan annahu qala kaza haddasana fulan wa fulan summa haddasana sannan ayi amfani da haddasana kaga sami'tu kyarar take nuna cewa asama kan lafazin ma na asama ya hutu summa haddasana kuma sai ga haddasana summa haddasani sannan haddasani ta biyo baya wajen daraja summa ya tadu zalika qawlu akhbarana sannan hada akhbarana ta biyo baya wa huwa kasirun fil istimal yana da yawa wajen amfani da shi cikin hadisi a cikin lafazin ma da zan muga cewa hadisi a Bukhari ko Muslim ko sunan Abi Dawud wani guri a ce haddasana ko akhbarana ko haddasani ko akhbarani kowanne da manhaji ba haka bane kawai ake zaba a fada haddasana da sami'tu abinda kaji daga malamin kana yana karantawa kana ji haka nan haddasana haka nan haddasani dukkan su da akhbarana yana karantawa kai kana ji qala ibn sala ibn sala yake cewa kana haza qabla an yushna takhsisu akhbarana wannan kuma kahin yashi akai kahin ya watsu khassasi akhbarana da abin da aka karanta ma malami fahina izin yajibu haddasana to a lokacin ne wajaba ake cewa haddasana amma daga baya ibn salah yake nunin cewa akhbarana ita abin da aka karanta ga malamin kana ji da ko tsarin karatu na hadisi da zai zama na malamin sauraro yake ɗaya daga cikin ku za a ayyana yana karantawa inda aka buƙaci wani sharhi ko ta kalma ba kowa ko wani bayani dai tsaida ku yayi amma kawai ana karantawa shi yana sauraron ku da malamin da sauran ɗaliban a samu wani haziki gwani cikin karatu ya rika karanta to wannan shi yake amfani wajen bada a ce akhbarana fulan haddasana ne da sami'tu kuma abin da shi malamin ya karanta kuna sauraro daga jin lafazin kenan ka san wani irin abin nan ne shi yasa haddasana ta hiyawa da akhbarana a bukhari wa qala al-khatib khatib al-baghdadi yake cewa cikin al-kifaya dai lam ya ce sun mai tulu ƙauru akhbarana sannan akhbarana take biyo baya sannan amba'ana da nabba'ana wa huwa qalilun fil istimal kadan ce wajen malaman hadisi suke aiki da ita qala al qadi ibn jama'a al qadi me yasa zaba da su qadibu mahardata ne na hadisai baka samu hadisin ba da busu da har da shi qadi ibn jama'a ke cewa la siyama ba'a da galbati fil ijaza balle ma bayan da yayi rinjaye cikin ijaza a ɗariƙu sani hanya ta biyu alƙira'a ala shefi a karanta ma malami wa isamihi aksar kudama ul hadisi ardan mafi yawancin malaman hadisi suna kiran shi da bujiraswa ardan al'ardu ala sheikh li'an alƙari'u ya ardu ala sheikh don ka'awa shi mai karatun yana bujiro ma malami ne sawa'un qara'ahu aw ghayruhu duk ɗaya ne shi ya karanta ko wani ya karanta ya karanta su suna sauraro huwa yasma yana sauraro wa sawa'un qara'a min kitabin aw min hibzi duk ɗaya ne daga littafi mai karantawa ya karanta ko daga har da shi wa sawa'un kana shahu ya faza amla duk ɗaya ne malamin ya hardace ko bai hardace ba za ka ne musu ku asaluhu huwa in yana rike da asalin littafin yana rike da asalin au sikatin gairu ko da wani sika ma yana rike da asalin littafin a ce misali malam nazir muka sa ya karanta ni sauraro ne niki da littafin a hannuna ko babu za a kira shi da al'arat kuma ya kasance littafin ko a wajen wani ɗalibi yake wani yana karanta kamar yadda kowa yake rike da nashi yace wa huwa ruwaya sahiha bi ittifaqin khilaf li ba'd man la yutadda bihi ruwaya ce ingantacciya sabanin yace wasu wanda ba alisahi da su cikin ilimin suka saba wa ikhtalafu fil fi anna al qira'a ala shaykhi malamai sun yi sabani kan cewa a karanta ma malami misal sama'i min labzihi fil maziya ɗaya suke kamar an saurara daga lafazin malamin ne a wajen daraja au ko ƙahu ko tahi malamin au dunahu ko ƙasa da haka fa nukila sai aka rawaito daga abi hanifa da malik da wasu su tarjihul qira'a ala shay su sun rinjayar ma a karanta ma malamin yana sauraro yahi yahi me yasa hikimar su dan saboda malamin zai hi intibahi zai yi intibahi da in ya ji kuskure ya gaugawa ya gyara shi amma in shi yake karanta in shi ya yi kuskuren ba wanda zai gyara mashi ya ce wa yirwa an maliku ashabu huwa a shiyafu min ulama alhadis annahu ma sawa annaha sawa wasu daga cikin malaman hadisi da malik da ɗaliban shi wata ruwaya sun ce duk ɗaya ne shine mazhabin mu'zamu ahlul hijazi wal kufa malaman madina galibi shine wannan mazhabin su da malaman kufa da al-imam bukhari haka muka gani cikin kitabul ilmi ya ce babun qaulul muhaddis haddasana wa akhbarana ya kawo cewa wa yara al-hasan anna haddasana wa akhbarana sawa yace wa idza rawa sami'u bi hadhihi tariqi falahu ibarat idan mutun ya rawaito hadisi da wannan hanyar hanyar wannan ana karantawa kai kana sauraro ana karanta ma malamin ko kai ke karanta ko wani ke karanta duk ɗaya ne kai kana sauraro da malamin to ahwaduha mafi kiyayewa shine mutum yace qara'atu ala fulan aw quri'a alaihi wa ana asma fa aqarra bihi ana karanta mishi ni ina ji haka na sa'i yayi cikin littahin shi quri'a ala haris al-a'war wa ana asma wa yatluhu qawlu haddathana haka nan hada haddathana da akhbarana muqayyadin bi qaid an kawo ta kiyaye da qaidi qira'atan alai a matsayin karantawa a gare shi wa nahau zalika da makamancin wannan واختلفوا sun yi sabani fi istimali haddasana cikin ayi amfani da haddasana da akhbarana mutlaqatayn ayi idlaqin su kawai ibn al-mubarak da ahmad da nisa'i suka hana da su da wasun su wajawazahum az-zuhri da zuhri da malik da sufyan ibn uyana da wasun su suka ce ya halitta kuma shine mazhabin al-imam al-bukhari wal mazhabu salis mazhabi na uku annahu yajuzu idlaqu akhbarana ya halitta kawai ayi idlaqin la akhbarana wala yajuzu idlaqu haddasana amma lafazin haddasana ba za a yi idlaqin shi ba وهو مذهب الشافعي شينه مذهب الشافعي da daliban shi da muslim da jumhurin malaman abin nan mashari وهو شائع الغالب الان shine abin da yawa su ake amfani da shi a yanzu a tariqu salis hanya ta uku al ijaza al mujarrada ijaza kaga mun ga wannan al wannan al qira'a ala shaykh al arad ko kuma al qira'a ala shaykh ko kuma shi malamin ya karanta na farko sai ayi amfani da lafuzan su kuma sai kuma al ijaza wadda take mujarrada wa huwa anwa ita kuma nau'i nau'i ce ijaza al'awwal na farko a alaha mafi ɗaukakata ijaza mu'ayyan li mu'ayyan ka ayyana ma wani kuma ga wani hadisai ayyanannu ka ajaztuka kitabul bukhari masalan kamar ka ce na azalta maka ruwayar littafin bukhari misali ba tare da ya karanta maka ba dan saboda ka san ɗalibi ne cikin ilimin hadisin ka yarda da karatun shi ka yarda da martaba shi ba ma ya karanta bukharin a wajenka ba ka halitta mishi ka ajilta mishi ruwaya shi da karatun shi ya ce wa sahihu indal jumhuru kenan wannan ka ayyana mutum wane ne kuma ka bashi littafin ka ayyana sahihiya a wajen malaman hadisi da fuqaha'u jawazin ruwaya ya halitta ayi ruwaya wujubul amal biya kuma wajibi ne aiki da ita asani na biyu ijaza muayyan fi gar muayyan ijaza ta muayyani cikin abin da ba muayyani ba ka kaulika kamar kaulihi kamar yace ajastuka masmu'ati wa marwiyati na halitta maka duk abin da na ji ga malamai na da duk marwiyati ina na halitta maka wal jumhur ala jawazin ruwaya biha jumhurun malamai cewa ya halitta yin amfani da ita wa wujubul amal da wajibcin yin amfani da ita kamar yadda ba jimawa munakish ina da doktora wanda ba jima bai wuce sati biyu ko uku ba na kira yaushe bani nau'in wannan na irin wannan ijaza ya sharɗanta in kira shi ta afel in karanta mishi hadisai biyu uku a sahih bukhari hadisai biyu cikin sahihi muslim na harko da ɗan yin so yace to dukkan marwiyat ina na halitta maka ruwaya su ga sanadin nan ya aiko kuma yana daga cikin manyan wanda a duniya suna cikin manya manyan masu al-isnadul ali yana da sanadi al-ali wanda babu kamar shi a ciki wanda mushrikin da aka yi irsala shi ya abun gaki na ce ka lazumce shi ka abun gakin shi ya baka ijaza da sanadi saboda yana cikin masu ulul isnad ya tsuwa sosai ya tsuwa dan saboda kamar yadda ke wada kullun wannan rubuce-rubucen da bahasi da sha'anin karatu lokacin da mutum yake da karhin shi yake da dama wajibi ne tsaya ya yi su a yanzu da na aika mishi cewa da ya aiko a hoto na ce mishi Allah a bisa wannan ward ko abin ga nake bukatar ta cewa ina wuce rabon shi da aiki da ordinator ya tsuha ba ruwan shi da sha'anin ordinator mai bukata kawai sauyi abin shi a hannu ya rubutun shi na hannu to kaga wannan lokacin mutum kafin ya zo a ce yayi injazat din shi yayi ayyukan shi wata ran sai ga hankalin shi kwance amma yana da gurin bahasi ka bisa kan kaza bahasi bisa kan kaza ba kai ba wata ran dama za ta kubuce yace asalis na uku wannan wajibi ne yin aiki da ita wajen malamai asalis na uku ijazatul umum ijaza ta umumi ka qauliki kamar yace ajaztul muslimin aw liman adraka zamani yace na halitta ma duk wani musulmi ya rawaici marwiyat kina ko kuma duk wanda muke zamani da shi wannan khadibiya ce ta halitta a inganci ya halitta zan mu ga shi ma karshe wannan malami ya amfani da ita yace ya halitta mana ruwayar wannan littafi na shi gaba daya na hudu ijazatu majhul ay ijaza ta majhuli ko fi majhul cikin majhuli wa hazihi ijaza batila wannan ita ce batatta bata da fa'ida kamar ka ce abu arihe ka ce na halitta ma na halitta ma diyan da wani zai aiwa nan gaba su rawaici hadisan da zan karanta nan gaba kaga kai hadisan babu su mutunan babu su wannan batila ce wata da amfani ba a amfani da ita alhamis na biyar al'ijaza mu'allaka ijaza da take ratayayya kamar misali ka ce ajaztu man sha a fulan na so na halitta ma ga duwan da wane ya so ko au in sha a zaidun ijazatu ahadun ajaztu ko in wane ya so na halitta ma kowa wa lazaru anna halata sihu zahirin magana cewa bata inganta ba kamar ka ce na halitta ma kowa ya ruwaici marwiyat ina amma malam idrisa ya yarda kenan duk wanda zai nemi ijaza ta sai ya zo wajen idrisan shi da ba nashi ba ba abin gakin shi ba shine bacin nata mu bihi aftal qadi abu tayyib al qadi abu tayyib tabari da ishe ba da fatawa abu ya ala al farra'ul hanbali rahimahullahu ta'ala da ibnu amrusul maliki yace yasihu ta inganta asadis na shidda ijazatul ma'adumi ijaza ta abinda babu shi ka kaulihi kamar ce ajaltu liman yuladu li fulan na na bada ijaza ga diyan da za a aiwa na wani wa fi ha khilafun an yi sabani a ciki sabani wancan na farko da na bada misali shi ho wanda za a aiwa kin bai ma ayyana sau ba ta diyan wani ba duk musulman da za a aiwa nan gaba yayi umumi shi kuma wannan wanda aka yi sabani wa fi ha khilaf wanda ya ayyana cewa duk diyan da za nan malam nazir zai aiwa gaba na halitta musu halitta su wannan ruwaici marwiyat ina fa ajaza hal khadib khadib ya inganta ta wa hakawu an al-farra ibn amrus ya kawo wannan daga farra daga ibn amrus wa abdala hal qadi abu tayyib al qadi abu tayyib tabari da ibn sabbag sun bata ta cewa batatta ce huwa sahihi ita ce magana mafi inganci yace asabi'u na bakwai ijaza yace sai ijaza malla ya tahammal irzaja malam ya tahammalhu al-mujizu yarwihil mujazu iza tahammalahu almujiz ijazar da kai mai bada ijazar baka samu wannan ruwaya ba baka same ta ba sai ka ce ka ba ma wani ijaza idan har ka samu shi ma ya rawaito to wasu malamai na ƙarshe sun raunana ta wa mana ahu ba'aduhum wasu sun hana huwa sahihi shine mai inganci kamar ka ce na ji labarin cewa akwai wani malami mai ijaza da sanadi na sahih bukhari a agada sai yake zan tafi in yi karatun wajen shi amma tun kan in karanto na halitta maka karwaya daga gare ni ba da abin da bai samu ba ne ya ce a samin na takwas ijazatul mujazi duka wannan cikin nau'i nau'i na ijaza ko yake magana ijazatul mujazi ba da ijazar wanda aka ba ijaza misal qaulihi kamar yace ajaztu laka mujazati na baka ijazar da nima aka bani wa sahihu jawazuhu ita wannan magana mafi inganci ta halitta kada bihi dara kudini alhafizu dara kudini al'imam ya ce kawai ta halitta kada da abu nu'aimul asbahani da abul fatahil maqdisi far'un far'i inna ma tustahsanu al-ijaza idza kana al-mujuz aliman bima yujizu yace ana kyautata ijaza idan wanda ke bada ijazan masani ne game da abin da yake bada ijaza gare shi da ya ce bana baka ijaza sahih bukhari ko sahih muslim bai taba ganin shi ba ma bai taba karanta shi ba kawai yana sauraro di ana yi ya ce wal mujazu min ahalil ilim kuma wanda za a ba ijaza ya zama da cikin malamai ne wannan ruwaya bambancin ijaza da ruwaya kenan ita ruwaya can baya ka bashi ya zo ya zamana ya saurara wannan haƙƙin shi ne ka bashi sanadi amma wanda ijaza ce ka bai saurara ba ka bashi wannan sai malami wanda ahlul fannikin ne dalibin ilimi li annaha tawassu'un yahtaju ilayhi ahlul ilm dan fadadawa ne da yalwatawa da malamai suke bukata wa sharad ba'dhum huki an malik wasu sun shardanta sun shardanta sun shardanta cewa sai ya zama na masani ne haka aka rawato daga malik ibn abdul bar yake cewa hafizul magawi cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi Allah mishi rahama yace a sahihu annahu la yajuzu illa limahirin fi sana'a sahihiyan magana cewa bai halitta ba a bada ijaza sai kwararre cikin wannan wannan sana'a tamu wa fi muayyanun la yashkilu isnaduhu cikin sanannan abu wanda aka ayyana wanda sanadin ba za a samu rikici ba a tariqur rabi hanya ta hudu daga cikin hanyoyi na amsa ilimin hadisi wannan ijaza ce kama manta ijaza ce yace annau salis al ijaza kuma ta kashi takwas ne su ne ya zano mana kuma yanzu ya koma cikin zano ɗurku ta hamulul hadis a ɗariƙon rabi almunawala beƙawa wa huwa nau'an nau'i bi ce ita munawala ahaduha na farko almakaruna bil ijaza wadda aka gama ta ijaza huwa a'la anwa'ul ijaza ita ce mafi ɗaukakan hanyar ijaza wan sani na biyu almujarrada anil ijaza wadda tsaraitatta ce gami da ijaza wa huwa an yanawulu kitaban shine beka mishi littafi yace haza sama'i muktasiran alai wannan abubuwan da na sauraro ne daga malamai kuma ya takaita akan wannan bai ce ba na halitta maka ruwaya shi na farko almunawala shine kawai ka beka ma mutum littafin ka ce wannan marwiyat ina ne kuma na halitta maka ruwaya suka bashi wannan munawala ce mafi daraja ta bi kuma kawai ka beka mishi ka ce hazihi mar'uyati wannan mar'uyat ina ne daga malamai na na baka ka bashi ka beka mishi baka ce ka halitta mishi yarwaita fa sahihu annahu la yajuzu alwara lahu biha cewa magana mafi inganci bai halitta bai yi ruwaya da wannan yace haddasana fulanun wa fulan bai halitta ba wa bihi qala alfuqaha dan saboda bai gaya mishi ba malamai fiqh haka suka taida ahlul usuli wa abu an jawazuhu min almuhaddisin suka aibanta ma wanda ya halitta yin hakan daga cikin malaman hadisi far'un far'i wani reshi wanda yana da alaka da munawala jawwaza zuhuri wa malik idlaqu haddathana wa akhbarana fil munawala da malik da malamin shi al-imam zuhuri sun halitta mutun ya idlaqin haddasa akhbarana cikin munawala wanda kawai beka maka littafin yayi yace na halitta maka karwaita to in zaka rawaita din kana iya cewa akhbarana fulan wa huwa la'iqun bi mazhab man yaj'al gharad al-munawala al-maqruna bil ijaza sama'an yace wannan ya dace da mazhabin wanda ke ganin cewa buƙatar beƙawak don ka gama ma mutum da ijaza ya halitta ya rawaita daga abinu aimul asbahani da marzubani da wasu su yake cewa jawazu fil ijazar mujarrada anil munawala ya halitta hamma cikin ijazar ijazar da mutum ya beƙa ma munawala kai da mutum ya beƙa maka wadda an tsiraitar da ita gami da munawala ijazar da babu munawala ka ce na halitta maka ka rawaici marwiya tikina dukansu ba tare da ka beƙa mashi su ba a cikin wani littafi to wannan ya halitta ya ce maka ya halitta ya ce ya zo ya ce akhbarana ya ce akhbarana fulan wajen bada wannan hadisin da wannan ibara ya ce wa sahihu lazi alaihi aljumhuru amma sahihiyan magana da malamai masu yawa suke kanta wa ahlut taharri da masu kiyayewa almanu shine an hana an zalika game da haka wa takhsisu zalika bi ibaratun tushiru bil ijaza ka haddasana ijazatan ka faɗi kalmar da take nunin cewa ta hanyar ijaza ya baka ka ce haddasana ibrahim bin musa ijazatan kenan ka bayyana au munawala ko ka ce haddasana munawalatan au iznan ko izini ya bamu au ijazani ko halitta mini kuma muna ganin haka da yawa cikin littattafan hadisi au nawala ni ko ya beka mini wa shibhu zalika da makamancin wani kenan ka bayyana irin nau'in badawar da ya maka wasalaha qaumun min al-mutaakhirin ala idlaqu amba'ana fil ijaza wasu daga cikin malaman ƙarshe sun halitta cewa mutum yana iya amfanin amba'ana cikin ijaza wa tarahu qaumun wasu sun zaɓi wannan wa mala ilaihi baihaqi baihaqi ya ya karkata zuwa ga wannan malaman da ake ce malaman hadisi kashi biyu ne akwai almutaqaddimun akwai almutaakhirun akwai almuasirun almutakaddimun manyan magabata wanda suke su ne jigo jagorori cikin su suka kafa abin kamar su al-Imam al-Bukhari su al-Imam Ibn Abi Hatim su al-Imam Muslim da sa'annin su da ma wanda suka zo bayan su wajen haddade shekarun ma an dan yi sabani to mutaakhirun kamar su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da su al-Imam al-Baihaqi da makamantan su a tariqul khamis tariqa ta biyar cikin hanyar wannan amsa hadisi al-mukataba rubutawa wa hiya an yaktuba masmu'ahu li ga'ibin aw hadirun bi khatihi aw aw bi izni bi katbihi shine ya rubuta abubuwan da ya jiyo daga malamai yake da sanadin su ga wanda bayyana ko wani wanda ya halarto ya rubuta mishi da hannun shi ko ya bashi izinin cewa ya rawaita kenan ya rubuta mishi da hannun shi cewa na halitta maka ruwaita kaza daga gare ni na baka ka rawaici kaza kuma da rubutun hannun shi wanda ake rubutun tawada da alƙalami ne amma za'ar natar ne zai gane rubutun wana ne wahiya aidan darbani ita ma kashi biyu ce makaruna bil ijaza a wadda aka gama da ijaza da mujarrada gami da ijaza fal makaruna bil ijaza fi siha wal quwa kal munawala al makaruna biha yace wadda aka gama ta da ijaza wajen inganci da ƙarhi ita ma kal munawala kaman munawala ce wadda aka gama da ijaza mun ga cewa munawala meƙawa ko ka meƙa mishi ka ce ka halitta mishi ya rawaita ko ka beƙa mishi ka kyale to haka nan ita ma kitaba ka rubuta mishi cewa annani samitu usirka wa allimuka bi annani samitu kitabu sahih al-bukhari wa sahih muslim wa sahih muslim wa huwa min marwiyati kuma ka zano sanadinka da ijaza zuwa gare su ka rubuta mishi ka bada a aika mishi ko ka meka mishi to wannan kitaba kin ita ma ɗaya ne in ka ce mishi ka bashi halittar ruwaya ya halitta in baka bashi ba kawai bai ka ce kai bayan rubutun bai abin nan bai kamata ya yi ruwaya ba su daidai sabanin dai da suka yi in ce wa amar mujarrada amma wadda take tsiraitatta fa ajaza haka sirrun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin da yawa daga cikin mutaqaddimin da mutaakhirun sun halitta ta wal ibara fiha amma ibarar da zaka yi cikin bada hadisi kace kataba ilayya fulan annahu akhbarahu fulanun wa fulanun wa fulan anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza aw akhbarani fulanun kitabatan wana ya bamu labari a rubuce kenan ka bayyana nau'in so ake dai kawai kiyayewa ka yi lafazin amfanin lafazin da zai nuna cewa ga irin nau'in karatun da ka yi ya baka ijazar da ya baka sai a ɗariƙo sadis hanya ta shidda shine al'ilam sanarwa wa huwa an yi ulima shekhu ɗaliba shine malami ya sanar da ɗalibi an na hazar kitabu ruwayatu cewa wannan littafin ruwaya ta ce au sama'ahu ko masmu'at kin shi ne muktasiran ala zali kawai ya takaita haka kawai cikin labari ya ce daga cikin littattafan da na rawaita daga malamai nake da sanadinsu akwai sayi bukhari sayi muslim sayi sunan tirmizi kawai ya kyale daga haka kawai daga haka ya kyale to wasu suka ce a wannan bai halitta ba yi ruwaya fajawwaza ruwaya biha kathirun min ahli hadisi amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun halitta kayo ruwaya da usul da fiqh malaman usulul fiqh da malaman fiqh me yasa saboda suka ce baka labarin da yayi kasancewar shi ahlul fannikin da manuhar cewa ka ruwaya ne ya gaya maka ba kawai labari na titi ba labari na titi ne zai gaya ma kowa ma matsayin kai kana matsayin ɗalibin shi ya gaya maka haka ya halitta ka yi ruwaya tun da ya san miye makasudin abin gakin a ɗariƙu sabi ɗariƙa ta bakwai alwasiya ita ce wasiya wahiya an yi rawi inda mautuhi au safari shine marawaci ya bada wasiya wajen bulaguran shi ko abin nan rasuwar shi li shakhsin bi kitabin yarwihi ga wani mutum da wani littafi da zai rubu ya rawaito kenan kamar misali zai yi bulaguro kuma sai ya zamana mutunan da yake so ya bama ijaza bayyana ko kuma ya kasance zai rasu kusan rasuwa ya ga alamun rasuwa ya ce wani bayyanan yana bulaguro amma in ya komo ina wasiyan na halitta mishi ruwayan maruyat ina duka to in ya zo aka bashi wasiyan nan ko a rubuce ko a magana ya halitta ya yi ruwaya da wannan hanya فجوز بعض السلف للموسى له روايه ذلك عن الموسى كالاعلام yace lil Musa lahu sai malamai suka wasu daga cikin magabata suka halitta kai shi wanda aka ma wasiya irin wannan yayo ruwaya da haka ga wanda ya mushi wasiya kamar ilam ne kamar sanarwa ne ɗaya ce da ita da sanarwa yace wa sahihu sawabu annahu la yajuzu amma magana mai inganci cewa bai halitta ba shi a bayanin malam bai halitta ba a tariqu samin hanya ta takwas alwijada ita ce samu daga wajada ne alwijada samu wa huwa an yakifa ala kitaban bi khatti shakhsin fihi ahadithun yaruna zalika shakhs shine mutun ya samu wani littafi ya ganshi da rubutun malam wani ya rawaito hadisai daga wani daga wani walam yasma minhu alwajir shi wanda ya samu littafin nan bai ji ba daga gare shi ko daya wala lahu minhu ijaza aw nahwiha bayyada ijaza ko makamancin shi bai ce ba duk wanda ya samu littafin nan na bashi ijaza falahu an yi ƙuli yana iya ya ce shi ma yana iya karantar da wannan littafin amma ya ce wajattu bi khatti fulan na samu da rubutun wani wa ma ashbaha zalika da makamancin wannan kamar wanda galibi ilimi na yanzu galibi haka nan ne siyahi yawa alwijada ta hi yawa cikin fannin ilimin hadisi kuma ita ce mafi raunin hanyar ruwaya samu kawai kai asalin tahin a kasuwa kuma kana da tabbas in cewa na wane ne na fatahul bari tabbas cewa na ibn hajar ne ka same shi amma baka da ijaza da sanadi zuwa gare shi ko ijaza da nau'ikanta duka far'i yace reshi iza waje da hadisan fi talifi shakhsin idan ya samu hadisi cikin wallafa wani malami walaysa bi khaddihi kuma ba rubutun malamin bane cikin littafin al-Imam zahabi masalan ka samu cikin mahaduda kin shi amma kuma saboda rubutun shi sananne ne masala kuma sai kaga wani hadisin da ba da rubutun shi ba falahu an yi ƙuli shi ma anan yana iya cewa ƙala fulan ko kuma ce zakara fulan ko ce wane ya ambata ko wane ya ci far'un reshe na gaba al'amur bil wujada aiki da wujada ƙila ila ya juzo sun ce bai halitta ba ƙila ya juzo sun ce ya halitta annau usalis nan bai tsayawa saboda takaitacce ne kamar da muka bayani na mubtadi'ai ne bai tsayawa game da kawo wani sauran dogon bayani da dogon zance fi kitabatul hadisi nau'i na gaba annau usalis nau'i na uku fi kitabatul hadisi wajen rubuta hadisi wa qad katabtu shay'an anhu fi awwalil kitab yace na rubuta wani abu cikin rubutun hadisi can cikin harkon littafin haka ne cikin mukaddima yayi bayani rana ta mun ganshi wa baqiya fusul wasu fasalulluka suka yi saura wanda zan mu kawo su ciko ne al-awwal na farko al-kalam fi tasih wa tamrid wa tadbib wa hiya min sha'an al-mutiqinina magana akan tasihi sahahawa da kuma tamrid da at-tamrid da at-tadbib wannan nau'ika ne na istilahi dama cikin wani fanni na ilimi kowane fanni na ilimi sai ya zama an samu wani abin da babu wani abin da suka iya hada shi sai da wannan kawai kalmar masu fannin daga sun ji sun san me ake ni eh tasihi da tamrid mun yi magana akan su rana to har ma tadbib wa huwa min sha'anil mutqinin yace sha'ani ne na gwannai kwararru cikin ilimin hadisi yace fa tasahihu abinda ake cewa tasihu kitabatu sahha shine ka rubuta kalmar sahha ala kalamin sahar wayatan wa ma'ana ga maganar da ta inganta wajen ruwaya da ma'ana lakinnahu urdatul lishakki sai dai akwai dan shakku aw al khilaf ko akwai sabani sai ka ce za rubuta saha a gurin kalmar shine at tashih wa tadbibu shi kuma tadbibu ko yusamma tamrid adan shi ma ana kiran shi tamrid kamar da magarana ta yau yace huwa an yamudda khattan awwaluhu kara'asid dadi shine ya ja wani rubutu farkon shi kamar karadu ala sabitin naqalan akan abin da ya tabbata a ciratarwa fasidan lafzan wa ma'ana amma batacce ne wajen lafazin shi da ma'anar shi au da'ifan ko na kasashe ne au naqisan ko tawayayye ne ko da'ifi ne ko na kasashe ne yace wa minan naqis daga ciki mawqi'ul irsal aw al-inqida guri na irsali ko inqida'i warau maktasar ba'adum ala alamatar tasihi a sadafa ashbahat dabba so da yawa wasansu suke yin alama a wajen tasihi da sad sai ta yi kama da dabba a tadabibi asani na biyu galaba ala kitabatu katbatul hadis wannan duka mun yi dogon bayani rana ta kan shi yasa muke wuce shi galaba ala katbatul hadis al-iktisaru ara ramzi ya rinjaya akan wajen malaman hadisi suna takaitawa wajen ramazi yin alama wajen haddasana da akhbarana wa sha'a bi haisu la ya khafa ya watsu ta yadda bayyama boyuwa fa yaktubuna min haddasana a wajen haddasana sai su rubuta asana ko na ko kuma dana wa min akhbarana wajen akhbarana ce abna ko kuma ana ko kuma rana wannan duka akhbarana ne ake takaicewa ayi ramazin ta kuma muna gan shi da yawa cikin sahih bukhari in ka ga ana kawai ana nihin akhbarana in ka ga sana ana nihin haddasana masal zan mu ganshi cikin alhidaya wa iza kana lil hadisi isnadani idan hadisi yana da isnadi guda biyu au aksar ko sama da katabu inda litifaqi min isnadin ila isnadin sai su rubuta inda aka yi ittifaqi daga sanadin na ɗaya da na biyu suka game sai su rubuta ha qalu suke nihin suka ce walam ya atina amman taqaddama bayanu amriha bai zo ba daga magabata bayanin lamarin ha'unikin wannan wajen halacci ko rishin halacci lakin kataba ba'dul huffaz mawdu'an sahha fa ash'ar bi annaha ramzu sai dai wasu daga cikin hafizan ilimin hadisi malaman hadisi sun rubuta kalmar sahha a makaninta yake nunin cewa ramazin su ne wakila wasu kace hiya tahawil min isnadin ila isnad shine juyowa daga sanadi zuwa ga wani sanadi ha'un muna ganin ta da yawa wahiyal hayluliya ita ce ake cewa ha'ul haylula لأنها تهول بين الإسنادين تاشق سكان سندي بيو وليست من الحديث فأبت تكين حديثي كودا فلا يتلفظ شيء من مكانها أقول انت قومي بأتيوا وكيل وسكت هي إشارة إلى قولنا التحديث ينا نوني نزوى قتيوا التحديث كلمة التحديث أكينيه ديتا yace wal mugaraba yaquluna makanuha at tahdis fil qira'at tahdis malaman yamma na malaman hadisi magrib nan wajajen mu kenan a lokacin suna kiransa da cewa a wajenta in sun zo ha'ut tahawi da sai mata at tahayi sai mata abin nan al hadis حدثنا فلان وفلان وفلان ها سيتي الحديث ومن العلماء من يقول daga cikin malamai akwai yake cewa ha wa yamur kawai ya wuce huwal muhtar ita ce zababbiyar magana kuma ita yasa muke amfani da ita haddasana fulanun wa fulan da mun tarro ha tahawul sai mu ce ha duk da kawai kai ha karimi kake gani ba a rubuta da wasali bisa ba da alif amma kawai istilahin malamai cewa ake ha a wuce a salis na uku ƙalar khadibu khadibu yake cewa duk wani dan motsi da daga gani cikin ilimin hadisi da manufarshi da dalilan shi da hujjoyin shi ba haka bane karazi ba ake yi a magana ce ta annabi dole ake kayyade komai khadibu al-baghdadi yake cewa yan bagi li talib ya kamata ga dalibi an yaktuba ba'da al-basmala ya rubuta bayan bismillah ismu shaykh allazi sami'a minhu ya rubuta sunan malamin da ya ji hadisin alkitab ya ji littafin wa kunetuhu da alkunya shi da nisabar shi sun mai su kuma sami ahu minhu sannan ya jero abin da ya ji daga gare shi ala lafzihi akan lafazin shi wa ya kutuba fauka sadar tasmiya ya rubuta bisa sai dara ta sunan malamin asma'u man sami ma'ahu sunan wanda suka saurari wannan littafin tare da shi bukhari ne lokacin da ake rubutun hannu masalan bukhari ne zaka rubuta cewa ka ji shi daga gare ni daga farko kan ka fara rubuta shi ka rubuta tarihi da rana da cewa daga malam fulan ibn fulan ibn fulan na ji shi kuma wanda muka ji littafin tare da su sune da suwana da suwana da suwana da suwana ko da samu doguwar safa wannan tabbaci ne na ba da tabbas cewa ka saurara wa in ahabba yace wa yaktabu sadar tasmiya yace wa tarihu sama da tarihin sauraron wa in ahabba kataba zalika fi hashiyati awwal warqan min alkitab in ya ga dama ya rubuta wannan a cikin hashiya ta farkon littafin wannan dabar kenan wannan kewayen da ake bari sai ya rubuta a nan gurin a hura yace fala kazalika falahu awwal warq kaza fa'alahu shi haka malamai suka aikata wala ba asabi kitabati akhirul kitab babu lahi arbari har karshen littafin da sai ya rubuta wasu suna sun yi wannan wa haisu la yakhafa minhu ta yadda bai bacewa shi yasa galibin makhaduda zaga a karshe akwai tarihi sama da sunan malamin da ya ba su karatun da sunan abokan karatun da kuma tarihin da gurin galibi wannan ana duka ma za a ce ba galibi ba kamar tazkira wace wayan bagi an ya kunu kitabata tabaqatu sama ya kamata ya rubuta tabaqar da suka yi sauraro bi hadda shekin mawsuqun bihi da rubutun na wani malami wanda an san shi ma'aruful khadd sanannen rubutu ne kamar cikin nan gurin ɗaliban da suka kai ka ba wani wanda ya shahara da an san duk wanda ga rubutu ya san rubutun wane ne in kai naka bai shahara ba wala ba asa inda zalika bi an yi sahiha alai sheikh babu lahi malamin ya gyara mushi wannan abin da ya rubuta in ya rubuta cewa hakan in kuma ya beka ma malamin ya karanta ya gyara mushi wala ba asa an yi kuta sama'ahu bi khadd nafsi idza kana siqa amma babu lahi ya rubuta sauraron shi da rubutun karan kanshi in shikin siqa ne arabi'u na hudu yaj'alu bayna kullu hadithaini dara tsakanin kowane hadisi biyu ya sa kuri wasta habbal khadibu an yakunu gufulan khadib ya so ya kasance kawai guri ne za a bari banza babu komai a gurin kamar fakara kenan da ake bari ai bila alama kawai babu alama fa iza qabala naqtan wasadaha idan qabala naqada idan yayi muqabala sai ya sanya dugo a tsakiyarta qabala naqada wasadaha sai ya sa naqab dugo a tsakiya kenan wannan shine alama ce yayi muqabalati habi asliha duka wannan mun yi bayanin shi a satin da ya gabata